بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗaya ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 65 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna a gaba ta 88 da gaba ta 89 da gaba ta 90 inda muka tattauna akan cewa farkon musulunci shine kalmar shahada shine la ilaha illallah muhammadun rasulullah sannan gaba ta gaba muka ce annama qala allahu kama qala abinda Allah ya faɗa haka yake kasancewa kamar yadda ya faɗa sannan babu saba alkawari game da abinda Allah ta'ala ya faɗa sannan mun tattauna game da imani da sauran shari'o'i banda kalmar shahada banda rukunan musulunci ragowar guda hudu da muka ambata to imani da sauran shari'o'i ga baki daya wannan shi ma yana daga cikin abin da muka ainihin wato fara tattaunawa a darasin da ya gabata sannan mun ɗauki gabar ita kanta la ilaha illallah malam ya fassara mai take nufi kuma idan ka faɗe ta ka ɗaure kanka da me sannan menene in ka yi shi ko ka faɗa ko ka aikata zai warware ta akwai sannan in ka ce ka shaida annabi muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam me hakan ke nufi shi ma a dunkule mala ya ce wannan tana nufin wato za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya cikin duk abin da ya bada umarni za ka gaskata shi cikin dukkan abin da ya bada labari za ka guji ka kuma nisanci abin da ya tsawatar ko ya hana sannan ka ce ba za ka bautata wa Allah ba ba za ka yi sallah ba ko azumi ko hajji ko zaka da sauran shari'o'in addinin musulunci sai da abin da manzon Allah ya shar'anta wannan shine in ka ce ka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jumulci abin da kake nufi kenan to za mu tashi kan gabar da yake cewa qauluhu wal imanu bi shara'i kulliha qal muallifu rahimahullahu ta'ala yace wal imanu bi shara'i kulliha da kuma yin imani da sauran shari'o'i dukkaninsu يجب الإيمان بالشرائع التي أنزلها الله على رسله كلها واجبين yin imani da shari'o'i gabaki ɗayansu wa'yanda Allah ta'ala ya saukar wa manzanninsa ijimalan wajibi ne ka yi imani da su a dunkule fil ijmal a inda suka zo a jumulci a dunkule wa tafsilan ka yi imani da su filla-filla fit tafsili a inda aka yi bayaninsu daki-daki filla-filla akwai wurin da a dunkula aka zo da abin a dunkulan kuma ake so ka yi imani da shi Allah bai yi fashin baki ba annabi bai yi fashin baki ba a dunkula ka fada to baka bukatar ba inda za ka je ka samu fashin bakin sai ka yi imani da yanda ya zo a dunkule kamar yadda muka sha tattaunawa game da al'amarin kaddara abinda kawai ake nema da kai ka yi imani yanda ta zo a dunkule me yasa aka kaddara kaza me yasa ba kaddara kaza ba ba hurumin ka bane akwai kuma abinda an yi bayanin sa filla filla daki daki to shi kuma ka yi imani da shi a yanda ya zo filla-filla ƙulu amanna billah ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina ku ce mun yi imani da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila Ibrahim da abin da aka saukar wa annabi Ibrahim wa ishaqa da wa Ismail da abin da aka saukar wa annabi Ismail wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbati da jikoki jikokin waɗannan annabawan jikokin yaqub kenan wa ma utiya musa mun yi imani da abin da aka bawa musa alaihi salam wa isa mun yi imani da abin da aka saukar wa annabi isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim kai mun yi imani da abin da aka ba wa annabawa ga baki ɗayansu daga Ubangijinsu, la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikinsu wa nahanu lahu muslimuna mu masu musulunta ne masu miƙa wuya ne lahu game da abin da aka saukar daga Allah yanzu abin da aka saukar wa sauran annabawa an ce an saukar musu wani ma ko sunan littafin baka sani ba saboda haka baka bukatar ba za ka yi imani ba sai ka san sunan littafin da aka saukar annabi shu'aibu ba za ka yi imani ba sai ka san sunan littafin da aka saukar wa zulkifil ba za ka yi imani ba sai ka san littafin da aka saukar annabi idris da Allah bai faɗi sunan littafin ba amma babu wani annabi da ya zo hannu biyu kamar yadda muka sha karantawa kowanne ya zo da littafi kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab babu wani annabi da Allah ya aiko ya zo da ba littafi duk sun zo da littafai sai dai wasu littafan an faɗe su wasu ba a faɗa ba wa'anda aka faɗe su kuma ba dukkanin su muka san cikin su filla filla ba hatta at-taura injila zabura suhufi ibrahim duk da aka faɗa an ce an faɗe su yaya suke yaya suke Allahu a'lamu zaburar da kaga ana sayarwa a kasuwa kawai wani ne ya rubuta ta ya dan samu yan canji amma ina aka samu wata zabura akwai zabura ko da attaura da injila din kaje kaso kurmi zaka iya samun su yan littafai ne yan kanana an sa wa ɗayan sunansa attaura ɗayan sunansa injila ɗayan sunansa zabura wannan kaga ina za a samu wani littafi zabura injila yanzu an fahimta so amma akwai alkur'ani kuma da aka saukar shi kuma kaga ya zo da bayani daki daki dalla dalla da hukunce hukunce da sauransu da haka abin da aka zo mana da shi a dunkule mai imani a dunkule abin da aka zo da shi filla filla mai imani da shi filla filla abin da ake nufi kenan don haka kenan ba mu bambanta mu rarrabe tsakanin wani daga cikin manzanni mu ce mun yarda da annabuwa ne amma ba mu yarda da wani ba ko mun yarda da littafi kaza ba mu yarda da littafi kaza ba a'a mu a aqidan mu shine yin imani da dukkan abin da ya sauko ko ya zo daga wurin Allah subhanahu wataala ta hanyar waɗannan ainihin manzanni suratul baqara aya ta 136 a cikin suratu Ali Imran aya ta 84 Allah ya sake maimaita kwatankwacin irin wannan bayanin yace qul amanna billah kace mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar mana wa ma unzila ala Ibrahim mun yi imani da abin da aka saukar wa annabi Ibrahim wa Isma'il da annabi Isma'il wa Ishaq da annabi Ishaq wa Yaqub da annabi Yaqub wal asbati da jikokin wa ma utiya Musa da abinda aka bawa annabi Musa wa Isa da abinda aka bawa annabi Isa wan nabiyuna min rabbihim kaga nan can aka ce qulu nan aka ce qul akwai bambanci qulu can ku ce a Ali Imran sai Allah ya sake sai ce qul amanna billahi wa ma unzila ilaina cikin suratul baqara wa ma unzila alaina cikin suratul ali imran ali imran sannan da Allah ta'ala ya ci gaba da jerowa da yazo wal asbati wa ma utiya musa wa isa can cikin suratul baqara sai aka ce wa ma utiyan nabiyuna anan kuma sai aka ce wa ma na'am wan nabiyuna babu wa ma utiya din sai aka ce wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun da haka waɗannan ayoyi guda biyu duk suna magana akan yin imani da abinda Allah ta'ala ya saukar fa nahnu nu'minu bi shara'il ilahiyyati jami'iha da haka mu masu yin imani ne da ilahirin shari'o'in Allah gabaki daya wa nu'minu bi anna Allah jalla wa ala sannan mun yi imani cewa ubangiji mai girma da ɗaukaka ya shara'u li kulli waqatin ma yunasibuhu Allah yana shar'anta abin da ya dace da kowane lokaci kowane lokaci akwai irin abin da ya dace da lokacin sai Allah ya shar'anta wa mutanen wannan lokaci ko mutanen wannan zamanin abin da ya daidai da su thumma yansakhu ba'da zalika bi shari'atin ukhra sannan kuma da sai Allah ya shafe wannan shari'ar bi shari'atin ukhra da wata shari'ar daban tunasibul ladina ja'u min ba'd da ta yi daidai ta kuma dace da waɗanda suka zo daga baya irin shari'ar da aka shar'anta lokacin annabi ne la'alla sai ga Allah ta'ala ya shafe ta lokacin da kuma ainihin aka aiko annabuwa ne a inda annabawa gabaki ɗaya kansu yake a haɗe ko kuma ka ce suke da wato wani abu da ya haɗe su gaba ɗaya shine game da abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi tauhidi kaf annabawa tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda bai tabbatar da tauhidi ba bai rusa shirka yayi fada da ita ba amma Allah ta'ala ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja amma game da shari'o'i wayancan suna kaza wayannan kuma ba sa yi a cikin abubuwan da al'ummomin muka bambanta da al'ummomin da suka gabace mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa ya ce shi kadai aka bawa banda sauran annabawa nusirtu bir ru'bi masirata shahri sannan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wato waju ilalliyal ardu masjidan wa tahura taimaman nan da kake kallo shi annabi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam aka shar'anta wa taimama sannan yin sallah ba sai a masallaci ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam aka shar'antawa amma sauran al'ummomin su kuma suna da irin tasu shari'ar sannan al'ummomin da suka gabace mu ba sa cin ganima in suka je jihadi suka dawo ba sa cin ganima amma mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam muna cin ganima sannan kowane annabi ana tura shi ne zuwa ga al'ummarsa shi kuma annabi an turo shi zuwa duk duniya baki daya sannan annabi ya ce an bashi ceto a shafa'atul kubra wanda sauran annabawa ba ba su ba dan haka ya shara'u li kulli waqtin ma yunasibu Allah ta'ala yakan shar'anta abin da ya dace da kowane lokaci thumma yansaku sannan daga baya yakan shafe zalika wannan abin da ya shar'anta bi shari'atin ta hanyar kawo wata shari'ar ukhra daban ba waccan ta farkon ba tunasibul ladina ja'u min ba'd wadda ita kuma ta dace da su kuma waɗanda suka zo daga baya falamma bu'itha muhammadun sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'a bi shari'atin to shi kuma sai yazo da wata irin shari'a rasikhatin tabbatacciya ila an taquma sa'a har izuwa a tashi alkiyama babu canji babu musanye ita ce tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma har duniyar nan ta tashi amma sauran annabawa an dinga samun tsakanin aiko wani annabin da aiko wani annabin ana samun canje-canje a cikin shari'o'insu da dokokinsu da sauransu amma aiko a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya ce al'ana da kasa la tunsahu ba za a shafe ta ba ko ba a shafe ta wala tughayyaru kuma ba a canza ta abadan ba za a canza ta ba salihatun shi yasa shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta dace li kulli zamanin wa makani ta dace da kowane zamani ta dace da kowane irin guri babu wani zamani tun daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za a ce shari'ar da annabi ya zo da ita bata dace da wannan zamanin ba babu shi daga nan mu ma za mu yi namu zamanin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dace da mu har kuma a naɗa ƙasa sannan duk inda ka ɗauki shari'ar annabi muhammad ka je ka ɗabbaka ta a doron ƙasa za ka ta dace da gurin to shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi da ita ta dace da kowane zamani ta dace da kowane wuri قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الشراء والبيع حلال إمام البربهاري يتي كساني أن الشراء والبيع كاسوانتي cinikayya siye da siyarwa halalun halal ne idza bi'a inda aka yi cinikayyar aka yi siye da siyarwar fi aswaqil muslimina a kasuwannin musulmi kuma sannan aka yi cinikin da siye da siyarwar ala hukumil kitabi wa sunna akan hukuncin alkur'ani da sunna min gairi an yadkhulahu tagrirun ba tare da wannan cinikayyar ko siye da siyarwar garari ya shiga ciki ba au zulmun ba tare da zalunci ya shiga ciki ba au gadarun ba tare da yodara ta shiga cikin ciniki ba au khilafun lil Qur'an ko kuma kasuwancin da ya saba wa alqur'ani au khilafun lil ilmi ko ya saba da ilimi duk cinikin da ya cika waɗannan sharuɗan to ya zama halattaccen ciniki ya zamto cinikin siye da siyarwar an kulla shi ko ana yin sa ne a kasuwannin musulmi idan kasuwanni ba na musulmi ba ne to yanzu kaga wannan su kuma suna tafiya akan wasu dokoki da suka tsara wa kansu amma shi musulmi duk inda ya shiga da duk abin da zai yi a cikin rayuwa to yana yin wannan abin ne daidai da koyarwar shari'arsa to da haka kenan duk wanda zai shiga kasuwa babu matsala ya shiga kasuwa kowace irin kasuwa cikin kasuwanninmu da muke yin kasuwanci siye da siyarwa babu laifi musulmi ya shiga amma abin da ake so shine ya zamto kasuwancin ana tafiyar da shi bisa hukuncin alkur'ani da sunna ban san ba ko 'yan kasuwa suna neman ilimin kasuwanci a alkur'ani da sunna kan su shiga kasuwa lalle ga jari mutum ya samu kuma yana son ya kasuwanci kasuwanci iri kaza ko yana so ya shiga kasuwar kwari ko kasuwar sabon gari ko kasuwar rimi ko kasuwar kofar wambai ko dawanau ko ainihin wato wafa ko dukkan inda ake hada-hada ta kasuwanci to shi musulmi babu laifi ya siye da siyarwa amma fa siyan ko siyarwar ya zamto ya dace da koyarwar alkur'ani da sunna musulmi ba wai kidahumi bane wanda yake neman kuɗi ko duniya ta kowace irin hanya yana neman kuɗi ne ala basiratin dukkan wata irin mu'amala duk wata harka duk yanda take kawo kuɗi in an yi ta matuƙar ta ci karo da ƙur'ani da sunna musulmi ba zai yi ta ba don wane da wane sun bi ta sun kuɗance musulmi wannan baya kallonsa a matsayin wani abu yana kallon abin da zai je ya haɗu da Allah lafiya da haka in zai kasuwanci to yana ginda ya kasuwancin ga wata harka ta zo to sai ya tambayi malamai ga wani irin kasuwanci ina so in shige shi yaya menene hukuncin Allah a cikin wannan kasuwancin kamar yadda malam mai lahallari ya gaya ma ba sai ka shiga kasuwa ka yi karfi a ciki ka abin nan sannan ba karamin imani ne da kai zaka ji an ce wannan kasuwancin yana da matsala ba kuma ka fita shi yasa malam mai lahallari ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fi ba daidai ba ne ba ya halatta mutum ya aikata wani aiki har sai ya san mai hukuncin Allah a cikin wannan aikin da haka ka fara sanin ya kasuwanci yake ya ake samun riba ya kuma ake cin riba ya kamata ka fayyace tsakanin abubuwan nan wani irin kasuwanci ne in kai shi ciki lafiya baka lafiya ko baka lafiya ciki lafiya ma'ana babu wani haramci ko kaɗan domin daga cikin abin da ke ba wa ɗan adam matsala shine ya dinga ingausa yana cin haram matukar yana haɗa harkokinsa da haramun rayuwarsa ba za ta yi albarka ba nemansa ba zai albarka ba addu'arsa ba za ta zama karɓaɓɓiya ba wannan shine ka'idar da haka dole ne mutum ya san me yake kaiwa bakinsa me yake sanyawa a jikinsa me yake ginawa a gidansa me yake hawa a matsayin abun hawa me yake ciyar da iyalansa da ƴaƴansa shin wannan hanyar da yake bi wadda take kawo masa kuɗi da yake yin abubuwan masarufi na rayuwa shin ingantacciyar hanya ce halastacciya a musulunci dan kowa kaga wane yana yi wane yana yi wannan ba shi bane ma'auni shi yasa abinda malai yake gaya maka cewa siye da sayarwa ba shi da wata matsala halan ne ka zama dan kasuwa wannan ba matsala bane matakar kuma a yi sa'a ma inda za ka yi siye da sayarwar kasuwanni ne na musulmi ana kyautata zaton kasuwannin musulmi ai da wuya a ce ana tafiyar da kasuwanci ba akan littafin Allah da sunnar annabi ba shi yasa aka ce in dai kasuwannin na musulmi ne kuma ana tafiyar da kasuwancin akan alkur'ani da sunna kuma ba a shigar da garari garari a cikin ciniki haramun ne garari shine wato abin da yake akwai hadari da hasara akwai yiwuwar ai asara kamar yadda malaman zaure suke bada misali kamar cinikin kifi a ruwa cinik bai ulgarar ne ga fatsa ku yi ciniki da mutum kifin da ka kamo ya siya yanzu ga fatsar a hannun a jefa ta kila a kamo katon kifi a jefa ta kila a kamo taliban ban bai ulgarar ne wannan mutum bai san me ya siya ba domin ya ba da kuɗi an sa a aljihu amma bai ga me ya siya ba an ce sai an jefa fatsa an tsamo ta to wannan yana daga cikin bai ulgarar karya duk cinikin da za ku karya zamanto abun ba akwai ɗan wato ƙumbiya ƙumbiya da rufa-rufa a ciki a buɗe shi me siye ya san me zai siya me siyarwa ya san me zai siyar in akwai aibu a yi bayanin aibun wannan kayan akwai matsala iri kaza a cikinsa in za ka siya siye shi da halinsa a haka amma ba za a zo a ɓoye abu a cikin mai kyau akwai aibu sannan kuma a yi shuru kuma mutum ya siyar kuma ya dawo ya dinga tinkaho ya samu riba ya samu alheri a kasuwa ga cinikayya nan wa'anda musulunci ya yi fata-fata da su ya ce a daina yi kuma yanzu za ga duk al'umma ana nan an fantsama cikin kasuwanni ana ta yi irin su bai umalaisa indak bai umalaisa indak din nan za ga bai shine za ga kai nayi yanzu mutane da yawa da suke ciyar da iyalansu suke cin abinci suke rayuwa da kai na yayi suna da yawa a siyar ma abin da babu sai kun yi ciniki an karɓi kuɗi wani lokaci a ci riba da kuɗinka kai ne babu kayan ku yi ciniki ya ba da kudin sannan ka shiga kasuwa neman kayan ka zara riba ka zuba aljihunka kuma babu kaya to duk za ga akwai irin wannan kasuwancin a ciki banda kuma sayar da mai kyau a wato sayar da marar kyau abu marar kyau a cikin ainihin wato mai kyau ko kuma abu lalatacce a ɓoye inda ya lalace din a kowane ɓangarori cikin kasuwancin da ake yi a cikin kasuwannin musulmi za a ga da akwai irin wannan to shine mala yace sharadin kasuwancin da ya halatta ya zamanto babu garar ka sani na sani me zan siya me zaka siyar min idan ba a iya ganin sa duka to a nuna maka sample ka gani a ƙarƙashin samful ɗin ku yi ciniki irin wannan irin wannan shine a cikin katan ɗin e guda nawa ne a katan ɗin kaza ne ko shine a cikin buhun e guda nawa ne a cikin buhun guda kaza ne sai ku yi ciniki a hakan haka aw zulmun sannan kar a samu zalunci ya shiga cikin kasuwanci kar a samu zalunci aw gadarun ko a samu yaudara kar a same ta a cikin kasuwanci wanda yawanci akwai saba alkawari yaudara wannan duk za ga 'yan kasuwanni da ƙarya duk da rantsuwa akan ƙarya duk za ga wa'annan abubuwa ne wa'anda ana ta fama da su shi yasa ba za ka yi mamakin rashin albarka a cikin rayuwarmu ba matukar muna ta neman abin da muke gina jikinmu ya zamto ba halas ba ne wato ɗari bisa ɗari kamar yadda shari'a ta yi bayani au khilafun lil qur'an ko dukkan wani kasuwanci da ya saba da alkur'ani au khilafun lil ilmi ko kuma ya saba da maganganun malamai na ilimi to wannan kasuwancin ko me ake samu a cikin sa kai kokarin kauce masa matukar kana so addu'ar ka ta zama karbabbiya ka je kai aikin haji aikin hajin ka ya zama karbabbe ka gina rayuwar iyalanka akan halal ka gina rayuwar kanka akan halal asharh نعتقد أن البيع والشراء حلال الشيخ فوزان الفوزان يتي من يدى أكيدر من يدى سيد سيروا حلال كسيا ko ka siyar wannan halal ne qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta dukkan nau'o'in cinikayya waɗanda ba su saba da dokokin musulunci ba, ya haramta riba da dangoginta, da duk wata kwaskwarima da za a yi wa riba, to wannan tsokanar Allah faɗa a harkokin nema shine ta'ammuli da riba. Domin Allah ta'ala cikin Alkur'ani ma ya ce daga cikin waɗanda ya shelanta su fito su yi faɗa da shi akwai masu cin riba. da haka ya halatta kasuwanci a hannu ɗaya ya kuma haramta cin riba kowace iri ce a hannu ɗaya suratul baqara aya ta 275 Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku dinga cin dukiyoyin wato dukiyoyin ku a tsakaninku bil batil ba ta hanyar gaskiya ba da ƙarya kar ku dinga cin dukiyoyinku da ƙarya illa an ta kuna tijaratan babu laifi ku ci dukiyoyi a tsakaninku in ya kasance ta hanyar kasuwanci siyar masa kai ka ɗora riba wannan riba gaskiya ce siya ya yi shi ma ya je kasa ya ɗora riba ya siyar babu laifi ka ƙaru da ni in ƙaru da wane wane ya ƙaru da wane shine kasuwancin ai kai ka siya a waje na ni na siya a wajen wani wani ya siya a wajen wani a dinga wannan in dora riba shi ma yaje ya dora riba shi ma yaje ya dora riba wannan babu komai amma cin dukiyoyi a tsakankanin mutane ta hanyar ƙarya a zo da wani kasuwanci na ƙarya a zo da wani kasuwanci wanda akwai zamba akwai almundahana akwai ainihin wato wani abu boyayye a ciki to wannan cin dukiyoyi tsakanin mutane ne ta hanyar ƙarya kuma Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani da masu imani yake wanda shi zuciyar ta bushe ba imani kaga ba da shi yake ba Allah kiran da ya ayyuhal ladina amanu yace la ta'kulu kar ku kuskura ku ci amwalakum dukiyoyinku ma'ana ka ci dukiyar wani ko shi ya ci taka bil batil ba ta hanya ta gaskiya ba illa an takuna tijaratan hanyar ta gaskiya shine sai dai ya kasance kasuwanci kuka yi an taradin kuma da yarjejeniya minkum daga gare ku kun yi yarjejeniya ka siya e na ya siyar maka e ya siyar shikenan ga abin da za a siya din kamar yadda zamu karanta sharuɗan ciniki guda bakwai zamu zamu zo kan gabar insha Allah suratul nisa'i aya ta 29 Allah ta'ala ya kuma cewa ya ayyuhal ladhina amanu kaga wannan ayar ita ma ta sake tabbatar da kasuwanci illa an takuna tijara ashe dan kasuwa akwai sunansa a cikin alkur'ani kasuwanci yayi wannan sana'a ta kasuwanci qur'ani yayi bayani akan ta ya ayyuhal ladina amanu Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya lis salati min yawmil juma'a in an yi kiran sallah ranar juma'a fas'au ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ambatan Allah zuwa yin sallar juma'a wa zarul bai'a a bar ciniki a bar siye da siyarwa da an yi kiran sallah malamai har bayani suka yi tayi duk da cewa za ga mutane shi ma ana tayi din ana ana ana hudubar juma'a ma wani yana bai rufe shagonsa ba yana ta kasuwanci Allah ta'ala kuma ce da zarar an yi kiran sallah ranar juma'a to ku tafi zuwa sauraron huduba fas'au ila zikrillah hudubar da yanzu za ga sai kusan an zo karshe ko kuma ma an da sallah za ga masallaci ya cika yanzu sai masu imanin gaske sune da suke cika a masallaci a karan farko masallaci ya cika amma wanda za gani duk yawanci akan titi to su kuma yawanci yan hawan feda ne shi ne yake zuwa ƙarshe kuma ya riga kowa komawa gida ko harkokin kasuwancinsa wanda yana daga cikin abin da ake so saƙo na sati ake so a gaya ma imanin ka da ya ɗan yi sanyi a ɗan tayan maka da shi abin da ka gafala a tunatar da kai abin da baka sani ba a sanar da kai a sati guda a karanta ma saƙo a gaya ma ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya faɗa wanda wannan zai ci gaba da jagoranta ka tsawon sati guda kafin mako ya dawo ka sake zuwa ka sake jin wata hudubar to yanzu wannan hudubar ita ma ta fara zamantowa kamar tsohon yayi ga da yawan jama'a ba masallaci ba zai cika ba sosai sai an kusata da sallah duk bayanan da za a yi na isar da sakon Allah na hudubobi to mafi yawan mutane za ga sai waɗanda Allah ta'ala ya sa su wannan ainihin shedan din bai riga ya shigo cikin al'amuransu ba to Allah ta'ala cewa in an yi kiran sallah za a yi huduba kowa ya rufe siye da siyarwarsa wa zarul bay Allah ta'ala ce a bar ciniki Allah ya ce a bari kake ka bari to duk abin da ya biyo bayan ci gaban naka kakkai kuka da kowa jarinka ya kare ba su suka sun hau kanka an yi kaza an yi hasara wannan duk ba za ka yi mamaki ba domin Allah ya ce ya yi wa lazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ai gaggawa rufe kanti rufe kaza a rufe kasuwa kowa ya tafi ila zikirillah minti nawa ne dududu da tafiya da dawowar awa ɗaya ya isa ka dawo ka ci gaba da harkokinka Allah ta'ala ce wa zarul bai'a a daina kasuwanci kaga kenan sai Allah ya ce zalikum khairul lakum rufe harkokinku na nema ku tafi zuwa neman yardar Allah shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna amma fa kun sani sai Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu idan an idar da sallah an gama sallah fantashiru fil ardi to kuma ku watsu a ban kasa wabtagu min fadlillah ku nema daga falalar Allah da an idar da sallah kuma Allah ta'ala ce ku dan kasuwa ya koma dan kwadago ya koma lebura ya koma leburanci kowa kuma ya tafi wajen nema a nema daga taskar Allah a nemi falalar Allah ai idlubur rizqa shine wabtagu min fadlillah ku nemi arzikin Allah a wajensa wadhkurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna dan ku wato ku rabauta suratul juma'a aya ta goma wa qala fil masajid kaga wannan ita ma ayar tana magana akan ciniki siye da siyarwa wa qala fil masajid Allah ya faɗa game da masallatai yace yusabbihu lahu fiha yana yin tasbihi ga Allah a cikin su bil guduwi wato da safe wal asal da kuma yammaci suwaye suke yin tasbihi a cikin masallatai safe da yammaci sai Allah ce rijalun wasu mutane ne wasu mazaje ne la tulhihim tijaratun kasuwanci baya ɗauke musu hankali baya shagaltar da su duk yanda ake ɗauki ba daɗi wajen ciniki kwastomomi sun baibaye shi wuyatta lokacin sallah ya za ga imani duk zai ko dai ka tafi ka dawo ko ka jira ko kuma dai ka haƙura shi ma ya haƙura da wato cinikin naka shi kan zai tafi wajen neman yadda Allah mazaje ne wanda la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wato kasuwanci da ciniki baya ɗauke musu hankali ya shagaltar da su an zikrillah gabarin sallah gabarin ambatan Allah suratul nur aya ta 36 zuwa ta 37 ma'anar wannan aya la tulhihim ay lam yaqul la yabi'u wa la yutajirun kaga Allah bai ce ba sa ciniki ba sa kasuwanci ba Allah bai faɗa haka ba cewa yayi suna cinikin suna kasuwancin amma fa baya dauke su baya shagaltar da su daga Allah inda Allah ya yabi su wa'annan mazajen jajirtattu ne wajen neman na kai ba masu zaman banza ba ne ko zaman kashe wando suna fafutuka su kai su komo wajen su samu arziki daga gurin Allah maɗaukakin sarki amma fa kasuwancinsu shagunansu da suke ainihin abin nan ainihin wato cinikinsu wannan baya shagaltar da su ga barin ambatan Allah bal qala la tulhihim tijaratuhum an dhikrillah Allah bai ce ba sa ciniki ba ba sa kasuwanci ba a ba haka Allah ya ce ba Allah cewa yi la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah bal yahduruna ila almasajid ma'anar aya kenan suna zuwa masallatai wa yusalluna ma'al jama'a suna yin sallah tare da jama'a thumma yansarifuna sannan da sun idar da sallah sai kuma su koma ila bai'ihim zuwa ga cinikinsu wa shira'ihim da siye da siyarwarsu wal bai'u wa shira'u siye da siyarwa min atyabil makasibi yana daga cikin sano sana'o'i mafiya tsafta suna daga cikin nema tsururuci ko tsururci wanda yake mafi tsarki shine ciniki in kana neman daga cikin abin da mutum ke nema na kuɗi mafi tsafta mafi tsarki shine kasuwanci amma fa idza salima idan siye din ko siyarwar ya kubuta minal gishi daga algus wa minal khadi'a in kasuwanci ya kubuta daga yaudara wa min bai'il mawadil muharrama idan kasuwanci ya kubuta daga siyar da kayayyaki haramtattu wanda musulunci ya haramta su mutum ya zama shi kuma su yake siyarwa dan sun fi kawo kuɗi wata'amulil haram matukar kasuwanci ya kubuta daga mu'amala irin ta haram war riba da riba fa idza salima al-bay' wa shira idan siye da siyarwa ya kubuta minal mufsidati daga abubuwan da ke bata shi ke lalata shi fa innahuma gaskiyar magana siye da siyarwa min atyabil makasib suna daga cikin tsururuci yana daga cikin abin da mutum zai nema na arziki mafi tsarki mafi tsafta amma fa da sharadin wannan sharadin ya zamto abin nan ya kubuta babu algus da annabi ya ce man gashana falaysa minna haɗa mai kyau da mara kyau sa rubabbu a ƙasa sa masu kyau a sama sa ƙanana a can manya a sama da sauran dukkan abin da mutane suke yi don su ja hankalin mai sai ɗauka yadda yake ganin sa a zahiri haka yake in an buɗe haka yake a can ciki ko a sa ciyayi da yayi a ƙasa sannan kuma a zuba ɗan abin amfanin a sama ka ɗauka duk har ƙasa abin amfanin ne sai ka zo ka zazzage sai ga ashe rabi shine abin da ka siya rabin kuma ashe kai baka sani ba ka siya abin da ka siya na amfani ha kuma har da kuɗin yayi ka biya to wannan kaga yana daga cikin abin da ake so masu kasuwanci su tsaftace kasuwancinsu da kuma alkhadi'a yaudara yaudara wadda ita ma a mutum sai ya kubuta sannan ya zama to abin da kake siyarwar shari'a bata haramta sayar da shi ba ba wai sai wanda dokar ƙasa ta ce kana sai a ko da dokar ƙasa ta ba da dama a iya sai da shi to ya zamto kuma dokar Allah ita ma bata hana sai da shi ba sai ka ci gaba da siyarwa idza bi'a fi aswaqil muslimin ma yujlabu fi aswaqil muslimina to sai mala yace amma fa kasuwancin nan ana yin sa a cikin kasuwannin musulmi dan ana sa ran duk inda musulmi yake yana kwatantawa duk inda musulmi yake da wuya ya yadda ya fada inda zai jawo kansa fushin Allah shi yasa mutum ya shiga kasuwanni irin namu ya shiga kasuwar sabon gari ko kasuwar wambai ko kasuwa kaza ai zai saki jiki ya kasuwanci domin galibin waɗanda suke mu'amalar da shi da su duk musulmi ne kuma kasuwar ma ta musulmi ce shi yasa mala yace iza bi'a idan aka yi cinikin fi aswaqil muslimina domin a ka'idar musulunci ma za a ga ba a kyale kowa kawai a bashi rumfa shi yasa kamata ya ce ana yawan mutane interview kafin mutum ya zo amma duk za ga abubuwa ne wanda hukumomi ba su bane kawai abin da ya damu hukumomin mu galibi haraji kawai in dai za ku biya haraji shikenan kawai me zaka je ka yi a kasuwancin naka halal ne ba ba wani malami da aka ajiye wanda zai dinga ba yan kasuwa fatawa a cikin kasuwa dan su dinga tsarkake neman su dan ba abin da ke rusa dan adam irin cin haram in dai dan adam yana ta'ammuli da haram zai lalace ne in ka kaga bai lalace ba to ana ji masa tsoro istidraji Allah yake masa istidraji ko shine mutum ya cinye rabansa kaf na nan na lahira tun a nan duniya Allah ya kiyaye ma yujlabu fi aswaqil muslimina abinda galibi ake kawowa cikin kasuwannin musulmi fala tasal anhu baka bukatar kai tambaya akai musulmai su ne masu yin importing su shigo da kayan kuma su kawo kasuwannin musulmi a waye baka bukatar ka zo ka ce kasuwannin musulmi ana sai da gumaka ko dan da wahala kaga kasuwannin musulmi a sai da gumaka abinda za a kawo cikin kasuwannin musulmin baka bukatar kai tambaya domin dama kasuwa ce ba a wata jiha cikin jihohin da ba na musulmi ba ba a wata ƙasa da ba ƙasar musulmi ba ƙasar musulunci kamar misali Kano ai za ka yi tunanin duk abin da aka kawo shi cikin kasuwa to da wahala a ce haramtacce ne a shari'a li'annal asla al-ibahatu idza ulimat ko idza alimta annahu muharram idza alimta annahu muharram li'annal asla al-ibahatu illa idza alimta annahu muharram domin asali duk abin da za a gani a kasuwa asalinsa halal ne a siyar da shi sai wanda kuma kasancewa sai da shi haramun ne amma duk abin da za a gani a kasuwa sutura ne abinci ne kayan masarufi ne kayan ainihin wato a gine-gine ne kayan motoci abubuwan hawa ne duk waɗannan asali halacci ne sai wanda akwai dalili ƙarar da ya nuna haramci a kansa to sai a cire shi ala hukumil kitabi was sunna bi an tatawaffara shurutul bai'il ma'rufa da mala yace in zaka yi kasuwanci zaka saye ko ka siyar to ya zamto an dora wannan cinikin akan hukuncin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamto abin nan da zaka siya Qur'ani ma bai kushe shi ba Qur'ani ya yadda ka sai wannan abin irin sigar da za ku yi wajen siyan abin a wajen wanda zaka siya bai ci karo da alkur'ani da sunna ba shine ma'anar abin da ake nufi da ala hukumil kitabi wa sunna sai mala yace bi an tatawaffara shurutul bai'il ma'rufa abin da ake nufi shine ya zamto wannan kasuwancin da zaka yi da kai da abokin kasuwancin ka ya zamto ya cika sharuɗan wato siye da siyarwa sanannu a musulunci wanda sharuɗan nan guda bakwai na farko suka ce at-taradi bainal mutabayi'aini yarjejeniya tsakanin mai siye da siyarwa da mai siyarwa wannan sharadi na farko ne kai ya zama ɗaya ya yarda ɗaya bai yarda ba mai siye ya yarda mai siyarwa ya yarda sharadi na farko an ya kuna la'aqidu jaizu tasarruf wanda za a kulla cinikin da shi ya zamto a shari'a ya halatta ya siyar ko ya siya din shi wanda zai kulla cinikin wanda zai siyar ko wanda zai siya din ya zamto yana daga cikin wanda a musulunci ya halatta ya tasarrufe a cikin dukiyarsa ya siya ko ya siyar kai ya zama mai taɓin hankali ne kar ya zama to yaro ne kar ya zama wawa ne kar ya zama ba a cikin hayyacinsa yake ba a'a to wannan kaga in kai ciniki da wanda yake mai rangwamen hankali to sai dai idan masu kula da shi sun tabbatar da cinikin in kai ciniki da karamin yaro sai wanda suka aiko shi sun tabbatar da cinikin in ya siyar sai in waɗanda suke kula da shi sun tabbatar da siyarwar da ya yi sannan ciniki ya yi kenan in yaro aka turo shi ya siya abu ka sa ran za a iya da shi a ce ba shi ba ne ba shi aka ce ya siya ba karka ce ya riga ya siya dama yaro cinikinsa a iya cewa je ka siyo gishiri ya zo ya sai sukari a iya cewa wannan abin naira ɗari ɗari ya zo kawai ya ce ma naira hamsin to yanzu ya ce hamsin kai ma kaga arha ka siye to in ka ji shuru ba biyo sawu ba to shikin wa'anda suka dora matallan sun zartar da wannan cinikin in ko kaga an haɗo shi an ce wannan abin da ka siya ba haka bane to ko ka cika ko a baka kuɗin ka kada da kaya ma'ana sharadi na biyu zamanto shi wanda zai siya ko ya siyar din a shari'ance ya halatta ya siya din ko ya siyar ma'ana ya zamanto mai hankali ne mumayyizi ne ya zamto ya cika waɗannan sharuɗan na uku an ya kuna la'ainu mubahatun na shi abin da za a siya ya zamto a shari'ance ya halatta a yi amfani da abin shari'a ta halatta yin amfani da abin ko da ka yadda kai mai siya mai siyarwa ya yadda sannan kuma da kai mai siye da mai siyarwa duk gaba ku kuna da hankali kuna kan amma abin da za a siyar din giya ce ko kayan maye ne ko gunki ne ko abu ne lalatacce to yanzu wannan kaga ya saba ka'ida ko sharadi na uku baya halatta wannan cinikin na hudu an yakuna albay'u malikun aw man yaqumu maqabahu an yakuna almabi' min malikin abinda za a siyar din ya zamanto ka siye shi daga mamallakin abin nasa ne ko kuma wanda ya wakilta ya siyar idan aka zo da kayan sata aka siya to kaga wanda ka sai kaya a wajensa ba mamallakin kayan bane yanzu in mai kaya ya biyo sau hasara ta hau kanka domin ka siyi kaya ba a hannun mamallakin kaya ba shi yasa daga cikin sharadin ciniki ya zamto ka siya daga wajen wanda ya mallaki kayan ko kuma wakilinsa sharadi na biyar an yakuna al-mabi'u maqduran ala taslimihi ya zamto abinda ka wato abinda aka siyar din za a iya mika shi wannan kofin ne aka siya an ba da kuɗi za ka iya miƙa shi an fahimta ko shi yasa siyar da abin da ba za a iya miƙa shi ba shi ma baya halatta a musulunci ya zamto abin da aka siya ɗin za a iya miƙa shi sharaɗi na shida an ya kunal mabi'u ma'aluman shi abin da za a siya ɗin ya zama sananne ne in a kwali yake akwai samfur. in a katan yake in a buhu yake in a cikin wani abu wanda aka yi silin ɗinsa yake in a kwantena yake akwai samful da yanda abin yake da komai da komai in ko ba haka ba to ya zamto abin sananne ne bi ru'uyatin ta hanyar gani ko ka ga abin a wasfin ko an sifanta ma baka gani ba sai kuka zo ka ce ai kayan kala yanda ka faɗa mun haka yace haka yanda dai ba bayani fadinsa kaza ne tsawonsa kaza ne tudunsa kaza ne kuma yana da quality iri kaza duk ai ma bayani sai aka sufanta ma abin sai ka gamsu da sufar sai aka kulla cinikin kuma aka kawo abin ka ganshi yanda aka sufanta ma ciniki yayi sharadi na ƙarshe an ya kuna samanu ma'aluman shi kuɗin da za a sai kayan ya zama shi ma an san shi to waɗannan su ne sharuɗan da malai yake cewa duk wanda zai yi kasuwanci ya siya ko ya siyar to ya zama to an cika waɗannan sharuɗan ainihin wato guda bakwai wa idza tawaffarat shuruɗul bai'i sab'a idan sharaɗan ainihin wato ciniki ko siye da siyarwa guda bakwai ɗin nan suka cika al ma'rufatu wa'anda aka sani fal bai'u sahihun ciniki yayi ga sunan su ne wanda muka karanta guda bakwai in wa'annan sharuɗan a kowane irin kasuwanci ne a gida ko a waje aka cika waɗannan sharuɗa ciniki yayi wala yuba'u wa ma yuba'u fa innahu halal kuma wannan abin da aka siyar halal ne wannan shine ma'aunin da kai mai siye zaka kalla kai mai siyarwa wa'annan su ne sharuɗan su ne ma'aunan da zaka dinga kallo lokacin da zaka siyar ko zaka siya lokacin da zaka shiga kasuwa wa'annan abubuwan ya kamata ka sani da haka in aka cika sharuɗan nan guda bakwai to duk abin da aka siyar ya halatta halal wal aslu asali anna aswaqal muslimina qa'imatun ala zalika asali kasuwannin musulmi kaf akan wannan sharuɗan suke tafiya asali shi yasa shehu usman dan fodiyo in ban manta ba a cikin littafin sai ce ba daidai bane kowa ya shiga kasuwa ba daidai bane kamata ya duk wanda zai shiga kasuwa to kamata ya zama to ya samu akalla ilimi basic ilimi na shiga kasuwa iya juya kuɗi daban sanin kuma halar da haram daban dabaru irin na kasuwanci da juya kuɗi wannan babunsa daban sanin haza halalun wa haza haramun shi ma daban hakan za ka shiga kasuwa sai ka nemi bayani game da ya kasuwanci yake a musulunci wannan ɗan memo ɗin ka samu a rubuta ma in ka kiyaye shi shikenan ka shiga kasuwa duk lokacin da za ka siya ko ka siyar hararo waɗannan sharuɗan guda bakwai in sun cika za ka ji kwanciyar rai abin da ka samu halal ne Allah zai sa albarka a ciki da ka ga wani sharaɗi ya kauce cikin guda bakwai ɗin nan kar ka kalli ribar da za a samu kalli haɗarin da za a faɗa sai ka ce wannan kasuwancin gaskiya ba za ka shige shi ba domin bai cika sharuɗan da musulunci ya shimfiɗa wajen yin kasuwanci ba ƙauluhu min gairi an yadkhul an yadkhulahu tagrirun aw zulmun aw gadarun amma fa da sharadi kar a samu garari ya shiga cikin ciniki kar a samu zalunci a cikin ciniki kar a samu yaudara a cikin ciniki amma idza dakhala fil bai'i tagrirun amma aka samu garari ya shiga cikin ciniki wa jahalatun an samu jahilci ya shiga cikin ciniki ko kai da zaka siyar ka jahilci me zaka siyar wanda zai siya ya jahilci me zai siya an samu jahala ko game da kuɗin ko game da abin kuɗin wa mukhataratun an samu haɗari da kasada a cikin kasuwancin fa innahu haramun to kuma musulunci bai ko kai ka yarda shi ya yarda to musulunci bai yarda ba haramun ne li'annahu yusbihu min al-qimar domin za a waye gari kasuwanci ya tashi daga kasuwanci ya koma caca duk wanda ya samu sa'a wani ya make shi ya koma caca ke a ce da garari da hadari an wannan fa kasuwancin akwai riski ka ce ai ba komai akwai yiwuwar a tsallake akwai yiwuwar a fada kaga ya zama to akwai ya zama muqamara ya zama kamar caca ke aw min al khida ko kuma ya zama to ya wato yana daga cikin yaudara bi an yuzhira shay'an gairi haqiqi wato yaudara a cikin kasuwanci shine bayyanar da abu ba a yanda yake ba a yi mafiyanci daga waje ciki a lalace ki ciki ba mai kyau ba ne nan wajensa kalau samansa lafiya ma ƙasansa ya samu matsala ka an yi zuhirar sila'ata misali kamar mutum ya bayyanar da haja ɗinsa kayansa bi mazharin a wani irin yanayi gairi haƙiƙiyin wanda ba haka abin yake ba waya ce ta samu matsala ta ji jiki sai a cire wannan bangon sai a sake mata wani sabon kes ɗin ila an ciki an taba kaza an taba cire sanso dinta an taba mata kaza an taba kaza an taba mata dalma a guri kaza amma an sa wani sabon kes an rufe ta sabdan haka yanzu ta bayyana bayan da take ba shine ma'ana bi mazharin gairi haqiqi ga abun kana kallon sa zahiri saman manya manya ne amma a can ciki kuma ba manya bane saman mai kyau ne amma can ciki lalatacce ne saman amfanin ne amma can ciki ba amfani ba ne wasu ciyayi ne da yayi da kaza da kaza aka tattara a can kasa wa haza to irin wannan ma yusamma bit tadlis in ka ji ana cewa tadlisi a kasuwanci shine irin wannan wannan shi ake nufi da at-tadlis magudi a kasuwanci wa huwa izharu sila'i bi mazharin yu'jibu an-nazira shine a tallata kaya a wani irin yanayi da zai ƙayatar da duk wanda ya kalle su a ido wa hiya fil batin bi khilafi amma a batini kuma ba haka suke ba duk me yin irin wannan a kasuwanci algus yake yi a zahiri gashi abin zai ƙayatar da kai kwastoma amma a batini inda ka san batinin zahirin ba zai burge ka ba to wannan shi ake kira da khadi'a a kasuwanci to yanzu ka kalli kasuwancin mu illa man rahima rabbuk Allah ya ba mu ikon kamantawa da gyarawa aw zulmun bi an yuba'a qaharan ala sahibi kar a samu zalunci a kasuwanci ya zalunci yake shine kamar a siyarwa mutum tilas a ce dole sai ya siya yana so ko baya so a dole sai ya siya wani lokaci za ga gwamnati akan same da haka a zo da wani abu ko kwamfuta ko wani abu a ce dole sai ka siya an baka kawai zai haka kuma a dinga cire ma a cikin albashinka ko wani abu mai kama da haka to wannan kaga an samu zulm a cikin kasuwanci bi an yi jubar alal bai shine a tirsasa mutum a ce sai ya siya wa innamal bai'u yakunu an taradin kasuwanci ya yarjejeniya ce ka yadda na yadda haka shine kasuwanci qala sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u an taradin manzo Allah yace shi ciniki wato ana yin sa ne kawai an taradin da yarjejeniya wannan hadisin imam ibnu majah ya fitar da shi hadisi na 2185 hadisin abi sa'id al-khudri ash-shaykh albani ya inganta shi cikin sahihul jami hadisi na 2323 قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأن منكرا تاتا أبايا Allah ta'ala ya ce kada ku masu imani kar ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta hanyar ƙarya sai dai idan ya zama kasuwanci ne wanda kuka yi a tsakaninku da yarjejeniya fa yushtaradu li sihhatil bai'i kenan sharadi ne kafin kafin ciniki ya inganta ridal bai'i yaddar mai siyarwa an ya kuna shi ne ya kasance ba'da ciyarihi wato ya siyar da abin ne bayan zaɓinsa da zaɓi ya siyar lamu jubaran ala zalika ba tirsasa shi aka yi sai ya siyar ba li'anna ijbarahu domin tirsasa shi a ce dole sai ya siyar zulmun zalunci ne illa idza kana ijbaruhu bi haqqin sai dai in ya zamanto tirsasa shin an tirsasa shi ne bisa haƙƙi da gaskiya ka an yakuna alaihi diyunun kamar misali ba su suka ake bin sa wa ba an yi saddi da yaƙi biya kuma yanzu kaga in masu bin sa ba su suka suka je kasuwa ai suka je kotu suka kai ƙara to akwai abin da ake kira tafilisi tafilisi shine sai a zo a kalli gidansa kawai sai a yi gwanjansa gidansa zai kai miliyan goma sai a ce waye da ya siye shi miliyan takwas yanzu ya ba mu kuɗi aka siyar yanzu nan ba a maganar ya ce shi ba bai siyar ba a wannan ba yadda su ake nema ba dole mutane suna bin sa ba su suka kuma ya kasa biya mutane sun kai kara kotu to wannan shi ake kira tafilisi sai a karya kayan dan a samu kuɗi a rarrage wa masu bin sa bashi ba su sukan su fa innal hakima to anan alqali ya tadakhalu zai iya shiga fa yabi'u min malihi ya siyar daga dukiyar wannan mutum ma yusaddidu bihi duyunahu gwargwadon abin da zai biya masa bashin da ake bin sa walau lam yarda bi zalika koda bai yadda ba nan ba a neman yardar sa kawai li'anna hadha ikrahun bi haqqin domin wannan tirsasawa ce amma ta gaskiya wali hadha qalu dan haka ne malamai suka ce la yasihu bai'ul mukrahi illa bi haqqin wato cinikin wanda aka tirsasa baya inganta sai dai in an yi shi bisa gaskiya bisa gaskiya shine alkali shi yayi wannan hukuncin kuma babu son zuciya ba su suka ake bin sa kamar yadda muka bayani Allah ta'ala ya bamu dacewa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am